نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي شابيو قوة ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة a da shekara shida, wanda ya zo daidai da sha biyar ga watan tara a girgoniyar kalanda hudu. wannan shi ne kasaɗinmu na sittin daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fannin ta'amul bainar zaujaini na muhammad siddiqul minshawi alaihi rahmatullahi mutatabi'a idan ba a manta ba satin da ya gabata ban samu na zo karatu ba malam sadiq ne ya gabatar da karatu amma mun yi babin da ke magana akan cewa kada mace ta ainihin wato cutar da mijinta a'a mun yi magana akan kuni ka hajara fil imani ko wanda babi ne za mu tashi ne ina masu littafi baka zo ba? eh eh eh mun yi su duka waɗannan ina ga za mu tashi a za mu tahila ta kasure fi haƙƙi zaujiki karki rage cikin haƙƙin mijinki idza da aiki falabbi kuni ka binti la'ibati ba'iatil labar لا تصفي له امرأة إياك وكفران العشيرة لا تغضبي زوجك إياك والتبذير لا تفشي أسرار زوجك زام تاهيني لا تفشي أسرار زوجك شافينا تمانين دقاء كركي واتو بينا sirrin mijinki ko kuma ki dinga yada sirrorin gidan mijinki ga wasu mata ƴan uwanki ko kuma ga wasu mutane daban waɗanda ba su san me ke faruwa tsakaninki da mijinki ba wannan ɗabi'a ta yada sirrin gidan miji ta haifar da matsaloli da yawa tsakanin mata a wasu lokuta ma tana kashe aure da yawa domin daga lokacin da wata ta san me ke faruwa tsakaninki da mijinki idan aka yi rahin sa'a to za ta ɗora ki akan wani mummunan tunani da mummunan shawara wanda ke kina ɗaukar wannan maganar a matsayin magana ce mai kyau amma a lokaci kuma magana ce wacce take mummuna wanda in kika kuskura kika aiwatar da ita za ta kai ki zuwa ga halaka ko kuma ta kai ki zuwa ga mutuwa ko kashe aurenki malamai suka ce af'alu zawjuki wa aqwalihi amanatu maganganun mijinki da ayyukan shi da yake yi tare da ke amana ce duk abin da mijinki ya zo ya gaya miki ko ya zo ya aiwatar tsakanin ke da shi waɗannan abubuwan gaba ɗayansu amana ne musamman ya zamanto waɗannan abubuwan ba abubuwa ne wanda suka saba wa Allah ba ba a so ka ɗaure wa mutum gindi akan abin da ya saba wa Allah ka goyi bayan shi ka rufa masa asiri akan sabon Allah wannan ko uba ne ko uwa ce ko miji ne ko ɗa ne ba a so ka rufa mara asiri kai masa biyayya ka haɗa kai da hi akan sabon Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce ko da iyaye ne ko da mawadata ne ko da talakawa ne fallahu aula bihima Allah ya fi kamata a kalla ba su ba so don haka ana magana ne akan abin da yake na alaka da mijinki amma fa abin bai saba wa shari'a ba to amana ce wannan abun karki kuskura ki gaya wani sai fa idan shi ya baki dama yace kina iya gaya wa su wance da wance ko wani da wani cewa muna kaza ko za mu yi kaza ko muna cikin abu kaza wa iyyaki an tanshiri ha baina ahaliki wa jiraniki da haka malamin shawu yace ina jan hankalinki karki yadda ki dinga yada waɗannan surruka da waɗannan maganganu tsakaninki da makotanki ko tsakaninki da ƴan uwanki kina gaya musu cewa kun yi kaza kun yi kaza da mijinki qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda imamu muslim ya rawaito annabi ya ce inna min sharrin nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyama yana daga cikin mutanen da suka fi kowa mummunan matsayi a ranar tashin alkiyama ar-rajulu yaqdi ila imra'atihi wa taqdi ilayhi thumma yanshiru ahaduhuma sirra sahibihi annabi muhammadu yace mata ko miji wani yaje gudanar da wata mu'amala tsakaninsa da matarsa ko ta gudanar da wata mu'amala tsakaninta da mijinta sannan ta je tana bayyana sirrin wannan abu ina fata an fahimta don haka wannan ba amana ce ko menene ya gaya miki kaza akwai mijin da Allah ya yi shi mutum ne wanda bai ɓoye sirrin me yake ciki ko ci gaba ya samu sai ya zo ya ba wa matarsa labari ke kan dai baki san me ya faru ba wallahi mai gidanmu wane ya ce zai bani jari naira kaza ko miliyan kaza Allah Allah kuwa kai to Allah tabbatar mana da alheri amin yana fita sai ta ɗauki waya wance eh kunnen ki nawa biyu to ƙara biyu akan biyu ki sha labari ai wallahi yanzu mai gida ya fita cewa ai ogansa wane ya ce zai bashi jarin naira miliyan biyar iye sai ita kuma hasada ta kama ta shine matsalar ku ba kwa gane irin waɗannan abubuwa sai ta ji yanzu kin haye mijinki zai samu jarin miliyan biyar to kenan kin haye kenan to shi kenan ita kuma ya za a yi taɓata wallahi a wasu lokuta sai ka gaza tabi ta can tabi ta can tabi ta can har magana ta koma kunnen shi ogan ana ta yaya ta hi cewa zai ba da mai wa mijinki jarin kaza idan maganar ta koma kunnen ƴan uwan shi ta iya yiwuwa a cikin ƴan uwan shi na jini akwai wanda sun nemi ƙasa da haka ma bai basu ba wala Allah saboda mummunan halin su ban gane ko kun gane ba sai a je a ga a musu cewa ai ga wannan ko ya ce zai ba wa wani miliyan tara miliyan goma miliyan ashirin wato shine mu mun nemi ko miliyan ɗaya da rabi ya hana mu amma zai ba wani bare ko sai su yi kwamba su goma sai su zo su mara sallama ce to ɗan ɗan ɗan giginya giginya inuwar giginya na nesa kan sha inuwa su tsigale shi su zazzage shi mu mun nema an hana mu wani kuma gahi bai nema ba ma an ce za a bashi to shine muka zo mu taya shi godiya su masa baƙaƙen maganganu sai su tashi yi kuma sai ya kira shi wani ashe magana da muka yi da kai ka je ka gaya wani gashi na ƴan uwana sun zo sun sa ni a gaba suna ta tsigale ni cewa ni ban taimake su ba kai zan taimake ka dan haka wannan maganan a barta kawai sai daga baya to in Allah ya daga bayan nan to sai dai kiyama ne da tashi ba zai bada kuɗin ba yanzu wa ya ja wannan masifar matarsa da ta je ta faɗa to ba kwa gane irin waɗannan matsalolin duk abin da kika yi da miji shi kin gaya wanci duk yadda aka juya aka kai aka koma sai kin ba wanta labari so daga ƙarshe illar abin sai ya dawo kanki ya dawo kan mijinki akwai waɗanda ba a ɓoyewa damuwa tabbas wanda ka yadda da su ka amintu da su musamman mutane masu sirru kuma wanda suka- kika tabbatar from all indications kin tamba- kin fahimci cewa suna ƙaunar ki suna ƙaunar zaman ki da mijinki to wannan mutum ɗaya ko biyu a babin neman shawara ki je musu da wani abin da ya shafi tsakaninki da mijinki babu laifi amma ba kowanne kare da doki ki ɗebi waɗannan maganganu ki je kina faɗa musu ba za ki gane kuskuren ki wata rana wallahi don haka dole ne mace ta dinga kiyayewa dangane da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi sharrin wanda yake da matsayi a lahira ita ce mata ko mijin da zai je ya dinga faɗin sirrin matar shi gida da kuke gani sirru ne yasa wani malami yake cewa idan gida asirinsa a rufe ko da danga aka yi a gidan ta waje kana hango cikin gidan to wannan gidan asirinsa a rufe yake ba shi da matsala amma idan gida ya zaman sirrinsa a war a buɗe yake komai na gidan yana yana bazuwa cikin gari cikin jama'a cikin dangi cikin yan uwa yace ya rantse da Allah ko a karkashin ƙasa aka gina gidan saboda tsabar security wannan gidan kamar a waje yake sunansa saboda a zahiri ne gashi a killace amma a baɗi ne kuma a fashe yake a ko'ina a cikin mutane ba wanda bai san me yake faruwa ba to yasa zaki ga rigima tsakanin mata da miji har ta kai matakin da makota a ji suna su ji suna cece ku ce wannan duk yana daga cikin matsala da sharri waɗanda ba ku sani ba ko kuma har mijin ya biyo ta waje yana dukanta ita kuma tana tsalle a kwararo tana ihu tana Allah ya isa tsakanina da kai har waje wasu za su fito suna da kuwa saboda tsabar jahilci da sanin ya kamata da rashin sanin ya kamata to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mata su dinga kula da shi malam yace wa qad naddadallahu azza wa jalla bimra'ati nuhin wa lutin alaihim assalam li'annahuma kanata تفشيان أسرار زوجها فقال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الله مدوكتين سركي يا بغا مثالي da matar annabi nuhu da matar annabi lutu yana ainihin wato buga misali akan cin amanar da suka yi wa waɗannan annabawa guda biyu ta hanyar baza surrukan waɗannan annabawa a cikin mutane sai Allah maɗaukakin sarki ya baza ya bayyana wannan abin da suke a matsayin cin amana Allah ce daraballahu matsalan Allah ya buga misali Allah ya buga ainihin wato misali lillazina kafaru misalin ga kafirai aka buga shi wanda misali da wace ce sai Allah ya ce imra'ata nuhin wa imra'ata lutin matar annabi nuhu da matar annabi lutu Allah madaukakin sarki ya ce kana ta tahta abdaini sun kasance waɗannan mata a ƙarƙashin auren wasu mazaje guda biyu min ibadina salihaini daga cikin bayina nagari in ji Allah subhanahu wa ta'ala amma me ya faru fakhanatahuma sai suka ainihin wato ci amanar waɗannan mazaje waɗannan annabawa guda biyu menene cin amanar shine sirrin da suka dinga bazawa na waɗannan annabawa matar annabi Lut daga yayi baki sai ta aika ɗan aika gurin mutanen banzan garin sai to ku zo mai gida yayi baki maza ku taho wannan cin amana ne ko ba cin amana ba ne cin amana ne akwai matar da sai mijinta ya fita sai ta fita makota inda ya hana ta shiga sai ta shiga inda ya hana ta shiga sai ta shiga kuma ta iya yiwuwa waɗannan matan da take shiga gurinsu ba mutanen arziki ba ne domin ku mata kuna da wata ɗabi'a da Allah ya jarrabe ku da ita kuna so a je a zauna kawai a sako hira a kai a cikin wannan hirar ba za ki ankara ba za ki ɗauki ɗabi'un wannan matan idan na zagin makota ne kima sai a waye gari kin fara zagin makotanki in na cin mutuncin ƴan uwa ne sai a waye gari kima kin fara cin mutuncin ƴan uwanki in na tozarta miji ne sai a waye gari kin fara tozarta mijinki in na ƙarya ne da haɗa yadda za ki karɓi kuɗin mijinki don Allah wanta eh na ji mijina zai saya mana abu kaza kuma an ce a gurinki za a saya da Allah idan aka zo sayan wannan abun ki ƙara min dubu goma mana dan Allah akan cinikin bayan an biya sai ki zara dubu goma sai ki bani ana yin haka ko ba a yi na rantsi da Allah kuna yi kuna yi wannan cin amana ne mijina zai fita karfe kaza da Allah karki zo sai bayan karfe kaza da awa da minti kaza saboda kafin nan ya fita na tabbatar ba zai dawo ba ke kuma sai ki zo sai mu tattauna maganganun mu mijinki bai so amma ke kin yi haka akwai mutumin da ya faɗa min yace wata rana ya fita sai wani abu ya dawo da shi yana dawowa sai zai samu wata mata makociyarsu da wani gardin namiji sun shigo har cikin gidan shi a bakin kofar ɗakin matarsa bakin falo yana nuna musu wasu magunguna yadda matar za ta yi amfani da shi matar makocinsa ne munafuka mai harkar bokaye sai ta shigar da matarsa ciki ku duba wulakanci guda biyu na farko an shigo da gardi har cikin gidan shi na biyu an zo ana baje kolin magungunan tsafi ana wa matarsa bayani katan namiji yana wa matarsa bayanin magungunan bokanci na rantse da Allah kwamanda abin da ya zo ya samu kenan kin ga cin amana na farko shine shigo da namiji cikin gida ba tare da izininsa ba namijin da bai san shi ba ba abin da ya hada shi da shi amma gashi a gaban matar shi duk inda ta motsa yana kallanta in ta juya kirjinta yana kallo in ta haka yana kallon sandan wuyanta wannan wannan irin cin mutunci ne wannan wannan irin cin amana ne sannan yana mata bayanin yadda za ta cutar da mijin kuma sun kasa kunne da ita wacce ta shigo da shi da ita matar da aka shigo da shi gurinta tana sauraron su yana tana tana suna sauraron shi wallahi ku ji tsoron Allah dan haka Allah yace kana ta tahta abdaini waɗannan matan guda biyu matar annabi Lut da matar annabi Nuhu sun kasance tsaka a ƙarƙashin auren wasu bayina guda biyu salihai ne kuma mutanen arziki ƙarshen kasancewar ka mutumin arziki ai shine ka zama manzo ko annabi haka ne ko ba haka ba Allah ya ce min ibadina salihaini amma me ya faru fa khanatahuma Allah ya ce sai suka ha'inci mazajen suka ki rike musu amanar zaman aure saboda na faɗa muku sati biyu da suka wuce aure da kuke ganin sa wallahi ba karamar amana bace matar kan nan ita za ta dafa ma abinci ka ci ita za ta zuba maka ruwa ka sha ita za ta dama maka juice ita za ta haɗa maka fefe kaza ita za ta yi ma farfesu ita za ta yi maka jalof ita za ta haɗa maka kunun zaƙi ita za ta yi maka zoɓo ita duk abin da za ka rayu da shi ta hanyar ci ko sha ko kwanciya ko sakawa yana hannunta sai yadda ta yi da kai don haka idan aka rahin sa'a ba mai amana ba ce ba mai gaskiya ba ce munafuka ce to lallai ku za ka cutu ka kuma shiga hannun bala'i da wannan ne wasu ke amfani da wannan dama suna ɗura wa mazajensu abubuwan cutarwa su je gurin boka ya ba su magani a ce sai an sa akwai fa bokan da ya ba wata magani ya ce abin da za a haɗa maganin shi ne a buge ɓera in aka buge ɓera ya mutu sai a babbaka ɓera in aka babbaka ɓeran wannan gashin nasa da ya gama konewa sai a kankare shi a kankara babbakakken gashin bera a zuba a cikin maganin a gauraya a zuba wa mijin ya ci gashi na tinkiya ma don Allah jama'a na tinkiya ma menene shi barantana gashin bera bera bera kuma ta zo ta yi wa mijinta a babbake ɗera ɗera jama'a in ya babbaku yadda ake sa wuka ake kankar gashin kaza idan aka babbake ta wallahi komanda haka za a ganga wai za a kankar wannan gashin beran a zuba masa a cikin magani kawai saboda kina neman duniya kina neman kaza kina neman kaza kina neman kaza wallahi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah halin da muke ciki kadai ya ishe mu bai kamata ko muna jangwalo wa kanmu masifu da fitintunu makamanta irin waɗannan ba da haka yace kana ta ta hata abudaina min ibadina salihai yace fa khana tahuma sai suka ha'inci waɗannan annabawa guda biyu Allah ya ce falam yughniya anhuma min Allah shay'an wannan bai wadatar da su ga Allah da komai ba ba abin da suka samu a gurin Allah ba abin da suka yi wanda ya kai su tudun na tsira waƙila da kulan nara ma'addakhilina Allah ya ce muka ce musu ku shiga wutar jahannama tare da masu shiga ga baki ɗaya suratul tahrim aya ta goma sai Allah madaukakin sarki kuma ya buga misali ga masu imani wannan kafirai aka buga wannan misali sai Allah ya ce wa daraballahu mathalan lil ladina amanu ra'ata fir'auna kuji Allah kuma ya buga masu imani misali da matar fir'auna ku duba su waɗancan matan sun yi sa'ar mazaje amma su ba su yi sa'ar rayuwa ba shi kuma fir'auna ya yi sa'ar mata amma bai sa'ar rayuwa ba shi kuma su mazajensu annabawa ne don Allah idan matar arziki ta samu annabin Allah akwai matar da ta kai ta daraja a duniya shi yasa kuka ga suna na Aisha suna na Khadija su Hafsa su Zainab da shauransu da suka yi sa'ar miji irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma shi ma annabi Allah ya datar da shi da su a matsayin matan arziki sai suka gama lafiya yanzu gashi ana tarawaito hadisansu kuma ana kiranta dolen kikice radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda saboda ta zauna da annabi zaman amana annabi ya zauna da su zaman amana Allah duk sai tara su gaba ɗaya a cikin rahamarsa har Allah yana musu magana har idan wata ta yi yaji annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai ce a dawo da ita ta yi yaji Allah ne mai bikonta daga min fauki sab'i samawat daga saman bakwai Allah zai ce na yi bikonta ta dawo annabi ka yi haƙuri yanzu dan Allah a cikin yaji sarkin Gombe ya tafi gidanku biko zaki dawo ko ba zaki dawo ba zaki dawo ko ba zaki dawo ba da gudu ma ko ba haka bane a ce sarki ne yazo bikonki ai kafin sarki ya fara magana ke ce ranka ya dade na koma ba fa zan koma ba na ma koma sunana to wannan sarki kenan ko gwamna to Allah ne yayi bikon Hafsa jama'a saboda kima da martabar da Allah yayi wa Hafsa raji Hafsata fa innaha sawwamatun qawwama annabi ka Hafsa ta koma domin tana yawan azumi tana yawan sallah wannan matsayin ya kai a ce ka yi hakuri da ita to amma shi fir'auna sai ga matar arziki malam Allah ya bashi shi kuma mutumin banza shi yasa kullun ina gaya muku ke a matsayin ki na matar kirki wallahi ki sani dole sai Allah ya jarrabe ki domin Allah ya jarrabe matar Fir'auna mijinta ya ce shi Allah ne ya ce ana rabbukumul a'la ya ce ma alimtu lakum min ma alimtu lakum min ilahi da ghairi ban san ma kuna da wani Allah koma bayana ba in ji Fir'auna dan da ya ce shine babba akwai Allah amma shi shine babba mu shine karami shi fir'auna shine babba daga baya da giyar mulki ta ƙara dukan kanshi sai ce kai ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban ma san kuna da wani Allah ba fa ni ne ma kawai ba wancan din ma da da nace akwai hi na fasa daga ƙarshe sai ya kira Hamanu yace ya Hamanu bin li sarhan Hamanu zo ka gina min bene la alli ablugul asbab ina so na hausa bubba na hau kofofi zuwa sama yace asbabas samawati fa attali'a ila ilahi Musa ina so in tafi saman bakwai ne zan je in gano wannan Allah na Annabi Musa da yake ikirarin akwai shi wa inni la azunnuhu kadhiba domin na fahimci ƙarya yake ba shi da wani Allah in ba ni ba Allah ya ce wa kadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi fasudda 'anis sabili yace to haka nan muka kawata wa fir'auna mummunar hanyarsa mummunar aqidarsa muka tare shi daga tafarkin Allah Allah ya ce wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab kaidin fir'auna da tanadin fir'auna bai kasance ba illa fi halakin wa damari face a cikin hallaka da tarwatsewa fir'auna ya lalace ya tarwatse ya wargaje to bari ku ji Allah ya ce wa daraballahu masalan Allah ya buga misali lil ladina amanu imra'ata fir'auna ya buga masu imani misali da matar fir'auna id qalat lokacin da matar fir'auna ta daga hannu tace rabbi bini li indaka baitan fil jannati Allah gina min gida a cikin jannatul firdausi ku duba ita mutuniyar arziki ce baiwar Allah mijinta kuma munafiki wa najjini min fir'auna wa amalihi Allah ka tsiratar da ni daga sharrin fir'auna da kuma irin aikin fir'auna ma'ana ya Allah karkasa ni ma in wargaje in lalace in zo in bi irin aqidar mijina na cewa shine Allah Allah karka yi min wannan mummunar aƙiba da mummunan ƙarshe ya Allah ka banna akan tafarki na kin ga wannan ya nuna ko da mijinki yana da matsala ta shi mutumin banza ne kya iya zama da shi amma ba tare da kina daure mar gindi akan wannan aikin banza da yake aikatawa ba amma haƙƙin sa na mijinki ne ki bashi ya zo shi yana neman abinci ki ce ga abinci cikin ladabi kuma da biyayya kar wannan aikin da yake yi wanda yake ba daidai din ba ya sa ki raina shi sai kuma ke ma ki zama ɗaya daga cikin irinsu yadda Allah zai mar azaba saboda yana ba daidai ba ke ba sai Allah ya miki azaba saboda kina saba mishi yes da haka kun zama biyu da haka ko da yana da wasu halaye waɗanda kin san ba halin kirki bane to bai kuma halatta gare ki haƙƙin da ya shafi shi na matsayinsa na miji ki tauye mar ba in kika tauye masa Allah ba zai barki ba ba ruwan Allah da cewa shi mutumin banza ne a haƙƙinsa ne don haka ya kira ki waya daga ya baki umarni matukar bai saba wa Allah ba zai ki ya hana ki kaza ki ce ba za a yi ba kar ki sake fita sai da izini na ki ce ba zan fita ba wannan gidajen makota ne ban yadda ki shiga ba gidan su wanta kadai ne yadda ki dinga zuwa to ki tsaya iya nan nan zaman ki lafiya amma ki hujja da cewa yau kai ma kai din ma mutumin kirki ne da har zaka ban umarni na bi ayya kin bare wallahi kin bare idan da shi kaɗai ne mutumin banza yanzu ku nawa ne kun dawo ku biyu ci gaba akai ko ci baya ci baya don haka ki bar shi shi da aikin banzan ke ki zama ta kirki kuma ki dinga addu'a Allah kai ka haɗa da mutumin nan ban san haka halinsa yake ba yanzu ne ta bayyana mu cewa ba mutumin arziki ba ne ya Allah ina roƙonka biyayyar da ta samu haƙƙinsa Allah ka bani ikon yi ma amma duk abin da yake kai na banza wanda yake iya kai mutum wuta Allah ka tsare daga aikata shi shikenan duk abin da yake aikata wanda ba mai kyau bane kar Allah ka bani damar biye masa akai to amma yanzu ku je ku irin jihohin Zamfara da jihohin Katsina da jihohin Niger da Kaduna da sauransu sai ki ga miji dan ta'adda matarsa ma ta'adda haka ne haka ne miji dan ta'adda matarsa ma yar ta'adda da ita suke shiryawa yadda za a yi a siyo makamai yadda za a yi a kai wa barayi a jeji yadda za a yi a kai musu fetur yadda za a yi kaza haka ki ga mata a cikin gari mijinta ba a san ina yake ba a yana jeji yana kama mutane yana turo mata return ko ba abin da ya dame ta don haka sai idan asiri ne ya toni jami'an tsaro sun kamo shi sai ki ga an taho da matar shi sai ki da an sa mata kyamara ana mata tambayoyi to ke ya aka yi sai to shi kan dai dama ya ce min ya ci gajeji kaza kaza kaza to yana aiko muku sako eh yana aiko mana miliyan biyu miliyan ɗaya kaza kaza sai ki ji da ita ake cin kuɗin bayan Allah ake kashe su bata taba kai reporter ta gurin jami'an tsaro ba bata zuwa taba zuwa gurin iyayen saboda me saboda an baje duniya shi yana can yana kashe mutane yana kawo mata kuɗi ita kuma ta baje duniya tana ɗiban daɗi haka kuke saboda yau galibin mata duniya ce ta dame su ba lahirar su ba da haka in dai za a ci a sha ai baje baje ai washe washe akan aikin sako da aikin banza bai dame su ba wallahi wannan ba karamin sharri bane ku ji tsoron Allah yana da kyau ya zamto lahirarki tafi duniyarki Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya sai ya ce wal akhiratu khairun wa abqa a'a kuna fifita rayuwarku ta duniya ne ita kwa lahira tafi alheri kuma tafi wanzuwa an gane maganar da kyau ko tafi alheri tafi wanzuwa to wannan shine dan haka Allah madaukakin sarki yace id qalat lokacin da matar fir'auna tace rabbi bin li indaka baytan fil jannati Allah gina min gida a gurinka a cikin aljanna sai tace wa najjini min fir'auna wa amalihi Allah ka tsayratar da ni daga sharrin fir'auna da kuma irin akidar fir'auna cewa shi Allah ne ni ban yarda ba Allah kai ne mahalicci na kun ga matar Allah ce wai a mijinta ba ya ce shi Allah bane ba to amma ita bata yarda da allantakarsa ba da allantakarwa ta yarda Allah wanda ke saman saman sammai guda bakwai ina fata fahimci magana dan haka bata roki fir'auna ba sai ta roki Allah rabbi bin li indaka baytan fil jannati Allah gina min gida a cikin aljanna wa najjini min fir'auna wa amalihi ka tseratar da ni daga fir'auna da irin miyagun ayyukan fir'auna wa najjini min alqawmi zalimina kuma ka tseratar da ni daga mutane wanda suke menene azzalumai ina fata an fahimci magana an gane magana da kyau ko ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين الله ka tsayar da ni daga mutane azzalumai to kun ga anan Allah ya buga mana misali da mata guda biyu munafikai a ƙarƙashin annabawa guda biyu mutanen kirki shine matar annabi lutu da matar annabi nuhu waɗannan matan gaba ɗayansu munafukai ne amma fa mazajensu annabawan Allah ne don haka ba abin mamaki ba ne yau ku ga wallahi za ku iya ganin malami malami mai karantarwa amma wallahi in zai fita matarsa ta ci kwalashi ta gaggaura mishi mari ce na baka karfe hudu kana cikin gidan nan ka kuskura wallahi baka dawo ba ta mace ni da fita ka bani guri Allah karku mamaki wallahi jarabawa ce ya zo ya muku wa'azi ya muku wa'azi ya je kuma gida hi kuma aimar wa'azi ina fata bai ta magana wallahi jarabawa ce Allah na ah gahi nan abin nan annabi nuhu da annabi lut matansu munafukai ba sa musu biyayya yau abin mamaki ne dan an samu a cikin mu an tagajan tagajan ina fata an fahimci magana to sai kuma ku ga kangararren mutum a gari ya ishi kowa haka ne ko ba haka ba duk ya ishe ku shi kuma ya je gida matarsa ta ishe shi haka ne ko ba haka ba haka ne ba yadda baya kasancewa so saboda haka abin yana buƙatar kawai mutum ya ta fatan Allah ya datar da shi yayi ta addu'a ki yi addu'a Allah ya datar da ki ki ga mata malam ta ko ta ina ta kai mata amma tana karkashin mugun miji saliha mai sallar dare mai karatun qur'ani hafiza nitsatsiya kamammiya duk abin kirki ta tattara shi gaba daya amma mijinta munafiki kuma ba yadda ta iya duk ba inda ba a samu saboda haka wallahi mu ci gaba da addu'a Allah ya datar da mu dan haka sai Allah ya kake cewa a ƙarshen suratul tahrim yace wa maryama binata imran allati ahsanat farjaha da kuma maryama yar imrana wacce ta kiyaye al'aurarta an gane magana da kyau ko Allah ya ce fa nafakna fihi min ruhina sai muka yi busa a cikin ta daga ruhinmu wato mala'ika jibrilu yayi busa a jikinta sai ciki ya samu wa saddaqat bi kalimati rabbiha ta gaskata da kalmomin ubangijinta wa kanat min alqanitina ta kasance cikin masu ainihin wato a wanda suke masu kankantar da kai ga Allah yasa a can Allah madaukakin sarki yace wa zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta arhamur rahimina tana da zakariya lokacin da yace Allah karka bani ni kadai wa anta khairul warithina Allah kai ne mafi gadar da masu gado Allah kai kake iya ba mutumin da zai gaje ka Allah ka ban wanda zai gaje ni Allah madaukakin sarki yace fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya sai muka amsa masa wannan addu'a tasa muka yi masa baiwa da ɗa mai suna Yahaya sai ce wa aslahana lahu zawjahu kuma muka gyara mishi matar shi ina fata an fahimta sai ce innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'ina domin su annabawa sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawar aikata alheri wa yad'una na ragaban suna bauta mana suna kiran sunanmu suna godo gare mu ragaban suna masu kwadayin mu musu rahama wa rahaban suna kuma tsoron azabar mu wa kanu lana khashi'ina kuma sun kasance masu kankan da kai ne gare mu sai Allah ya ce wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina da wannan mata da ta kiyaye al'aurarta wallahi duk matar da Allah ya taimake ta ta tsare mutuncin tabbon namiji bai taba zakke mata ba in ba mijinta na aure ba na rantse da Allah tana cikin mata siddiqai tana cikin matan kirke matan arziki domin kuna ga Maryamu siddiqa ce amma daga cikin abin da Allah ke lissafawa wanda ya ba ta damar ta zama siddiqa shine ta kiyaye al'aurarta yau wannan abin yana daga cikin abin da yau mata na musulmi suke nema su wargaza na rikodin da suke da shi ko da yake alhamdulillahi kwanan nan an fitar da wani bincike da aka yi cewa an yi a gwajin da aka yi na DNA ne ko diwa ce ne irin gwajin da ake na a tabbatar da ɗa na uban shi ne jinin uban shi ne me sunan gwajin ne eh DNA ko DNA so da aka yi a Najeriya an gano ƙabilar da tafi kowace ƙabila samun matsala a wannan cewa ‘ya'yan cikinsu ba ‘ya'yansu ba ne su ne yaroba ba ‘ya'yan mazajensu ba ne ƙabilar da ta biyo baya wajen lalacewa da samun ‘ya'yan da suka haifa ba ‘ya'yan mazajensu ba ne ‘ya'yan wasu mazaje ne su ne inyamurai ibo ƙabila ta ƙarshe da aka samu waɗanda suke da karancin samun wannan matsalar su ne ‘ya'yan Hausa Fulani. Mun gode wa Allah da wannan bincike. To, a rahoton sai suke tambaya wai ko me ya jawo haka na ce ba wani abu ne mu addini ya nuna mana haramun ne mace ta je ta ba da kanta ga wani namiji. Kawai wannan shi ne. Su kuma ba addini ta tare da su shi yasa sai suka dinga samun wannan matsalolin. To har da hakan har yanzu matan Hausawa ba su gama lalacewa ba, amma ina mai rantsuwa muku da Allah idan kika je kika ji wani abin da ke faruwa sai ki rasa ina zaki sa kanki to ki ji sai Allah ya ce wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina da wannan mata da ta kiyaye al'aurarta ita ce nana Maryam muka yi mata busa daga ruhin mu ta dauki cikin Annabi Isa Allah ya ce waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin muka sanya ta da ita da ɗanta aya ce ga sauran mutane haka ne ko ba haka ba domin ita kanta aya ce don ta ɗauki ciki ba tare da miji ba sannan kuma shi annabi isa aya ne domin ya zo duniya babu uba sai uwa na fata an fahimci magana kwanakin baya a nan na gaya wa ta'alim na maza da muke muka ce allah ya yi wani abu guda uku ko guda hudu wanda duk duniya babu wanda ya taɓa yin gwaninta irin wannan in bawa ba in ba Allah ba Allah ya yi halitta ba uwa ba uba Allah ya yi halitta da uwa da uba Allah ya yi halitta da uba ba uwa Allah ya yi halitta ba uba sai uwa ina fata an gane halittar da Allah ya yi babu uwa babu uba shine annabi Adam annabi Adamu ba haihuwarsa akai ba shi kera shi Allah ya yi a kwance zira'i sittin a faɗinsa kuma zira'i arba'in haka Allah ya yi shi don haka kawai busa man rai aka kawai sai tashi gwangwaram a tsaye da haka shi annabi adamu ba haihuwarsa aka yi tun yana jinjiri ya dinga girma ya dinga girma har ya iso shekara kaza ba ina fata an gane shi da kibarsa da faɗinsa da tsayinsa haka Allah ya busa masa rai kawai ya miƙe kamar dai ka nemi katako ne ka kera abu ai kaga ba haihuwarsa aka yi girma a hankali ba kawai a lokacin ka kera shi ko to haka Allah ya annaba Adam to sai kuma yayi halitta da uba ba uwa ita ce Hawwa'u ita Hawwa'u daga jikin annaba Adam aka bambara aka yi ta shine kashin haƙarƙarinsa na sama Allah ya ɓalla a jiki sai ya yi ta sai ta zama matar shi kun ga annabi adam shine ubanta amma waye uwarta babu na fata an fahimta so wannan shine Allah ya yi halitta ba uwa ba uba annabi adam da uba ba uwa nana hawwa'u to sai kuma Allah ya yi halitta da uwa ba uba ita ce nana maryamu kun ga ita uwarta maryam ce abin nan abin nan annabi isa sorry kin ga uwarsa maryam ce amma waye uban shi babu to sai kuma Allah ya halitta ta hudu shine da uwa da uba so waye da uwa da uba duk ga mu nan rututu burjik kenan ko ko ina ga mu nan ina fata an gane to wannan shine dan haka Allah ya ce wallati ahsanan farjaha fa nafakhna fihi min ruhina sai ya ce waja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin muka sanya ta da ita da dan da ta haifa dukkan su aya ne amma ga sauran ainihin wato talikai ina fata an gane to abu na ƙarshe da zamu karanta fakanat imra'atu nuhin tattali'un nasa ala asrari zawjiha malamin shawu yace daga cikin munafurcin matar annabi nuhu shine duk abin da suka yi da annabi Nuhu sai ta gaya wa mutane duk abin da suka yi da annabi Nuhu sai ta gaya wa mutane dan haka ki ji tsoron Allah idan kika dauki dabi'a irin wannan to ke ma kin zama daidai da matar annabi Nuhu munafikar mata ba ta iya rufe bakinta akan abin da suka yi da mijinta ina fata an gane fa iza amina ma'ahu ahadun akhbarathum bihi liyadurruhu daga wani yazo yayi imani da annabi Nuhu sai ta marmaza sai ta je ta gaya wa kafirai ta ce to wane wanda gidansu ke guri kaza eh yana kan kwanan kaza eh to ya ya zo yayi musu ya karɓi musulunci a gurin mijina da haka su kuma sai su bi dare sai zai same shi za ka kafirta ko kuma sai mun kashe ka wani ya ce yana nan akan addinin musulunci ya kibuta su kashe shi wani kuma su yi nasara akan shi su firgita shi su fitar da shi daga kan addinin annabi nuhu kun ji munafurcin da matar annabi nuhu take masa akwai matan da a yau su suke munafurtar mazajensu su suke kulla musu abubuwa marar daɗi su suke zuwa suna fallasa asirin mazajensu wanda ba daidai ba ne an gane maganar da kyau ko au ya katuluhu ko su kashe shi au yamna'uhu ko su hana shi shiga addinin Allah gaba daya wa amma imra'atu lutin amma ita matar annabi lut fa kanat idza jaa dhayfun dhayfu zawjiha Lut alaihi salam idan mijinta ya baki annabi Lut alaihi salam kharajat sirran ila qaumiha wa akhbaratuhum bi wujudihi sai ta fita a sirrance ina fata an fahimta ta je ta bada labarin abin da ke faruwa tsakaninta da annabi Lut cewa yayi baki su taho ina fata an fahimta har da annabi Nuhu ya gano tana fita ta je ta ba su labari sai dauki matakin taka mata burki to kun san me ta yi sai ta samu dama sai ta gaya wa mutanen cewa to mijinta ya hana ta fita don ya gada tana zuwa ta bada labari to yanzu za ta dinga wata dabara dabarar ita ce idan aka yi baki maza wanda za su zo su kama su je su yi luwaɗi da su tun da ba damar ta fito to za ta hure wuta a gidan idan suka ga hayaƙi ya taso ya turnike saman gidan annabi lot to baki ne suka zo su taho da gudu ai mace in dai ba ta da imani na rantse da Allah babu yadda ka iya da ita ba yadda ka iya da ita wallahi saboda zaka fita ka barta a gidan ita ce take da haƙƙin girki ita ce take da kaza ita ce duk abin da ya shafi gidan gaba ɗaya yana hannunta to in dai ba mai imani ba ce wanda bala'i ne ba ta tuna ma a gidan ba yasa ake so ku yi imani ku ji tsoron Allah saboda in kun yi imani kun ji tsoron Allah komai ya gyaru ku da kuke ganin ku kamar zuciya ce a cikin jiki yanzu idan zuciyar mutum ta ɓaci don Allah bai lalace ba gangan jikin duk ba ya zama kwalas ba ba ya kwalafsin ba to haka kuke fa a cikin gida ku ne zuciyar gida tarbiyyar 'ya'ya a hannunku take mazaje mu ba zama muke ba abinci a hannunki yake shara a hannunki take masu shigowa gidan kin san su me suke shigowa su yi kin sani komai yana hannunki don haka sai yadda kika ga dama idan baki da imani dole ne bala'i ya dinga faruwa a cikin gida amma idan kina da tsoron Allah to in gida ya saitu wallahi sai an rasa wa ma ya saita shi yasa maraki yake cewa al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'aban tayyibal aqrani uwa da kake ganin ta makaranta sunanta university in kana neman university in kana neman college of education na fata an fahimta in kana neman federal polytechnic in ka samu mace to ka gama komai ta tara kuma sai ka ganta yar tsigigiya da ita billahi allazi sai ta sama ciwon kai yar figigiya da ita amma wallahi ta jaza ma fitinar da zaka rasa inda zaka sa kanka eh kwamanda yace duk yadda muke nan hakan nan da kibar mu nace kwarai da gaske duk yadda muke nan wallahi yar figigiya sai ta rikita ma lissafi wallahi ta birkita ma al'amura mana Allah ba ku ƙara muku imani da tsoron Allah ya sa ku gyara waɗannan matsalolin naku to dole zama hai da ku inda ku gida in ba ku ba gida in kun yi yawa gida ya gyaru a zai a ce ya ɓaci maka ku zama ku canza wannan hausar da ake a kanku kun san saboda tsabar yadda mata suka lalace ba haushe ya musu wannan taken mata kenan in ba ku inda ku da gida in ba ku ba gida in kun yi yawa gida ya ɓaci haka ba haushe ya faɗa amma muka ce wannan mummunan sharri fata ne ka daina wa mata wannan taken ku canja wannan taken da cewa in ba ku ba gida inda ku da gida in kun yi yawa gida ya ƙara saiti ya ƙara gyaruwa to amma sai kun yi abin kirki ne wannan tarihin da wannan taken zai canzo ai ko ko ba haka bane to wannan shine saboda haka ana buƙatar a gyara waɗannan matsaloli a abin don haka ya ce sai ta fita tana ba da labari da ta gano cewa da ya gano cewa tana haka ya taka mata birki sai ta koma tana hura tana hura menene wuta hayaƙi na fita don a dinga ganowa a gane cewa yau an yi baƙi a zo a kama su to wannan yana daga cikin irin wannan sharrin yanzu kwanan nan wani daga cikin jami'an tsaro ya same ni yana faɗa min matsalar matarsa amma da ke shi a fannin jami'an tsaron ma dama shi mai irin tirakin waya ɗin nan ne shi aikinsa kenan tirakin ɗin waya sun fi shekara kusan uku da matar zuwa hudu tana hulɗa da wani tsohon saurayinta ita a iya tunaninta bata san ya san komai ba shi kuma ya san komai tana ɗaga waya za ta buga mar to akan kunnensa za a buga wayar shi kuma tana tura mar text zai gani shi kuma akan wayarsa duk abin da matar take yi na rantsi da Allah yana nan akan wayar shi ita kuma tana ta zaune da shi kuma idan yazo yace abin da yake bashi haushi idan yazo suna tare wallahi komanda yace wallahi tallahi idan ba ka san cewa tana aikata abin ba ba za ka taba gane cewa tana hulɗa da wannan mutum yana shigowa da gudu ta tashi ta kawo abinci da gudu ta tashi ta kawo kaza ta rungumo shi ta nan ta kamo shi ta nan me kake bukata kaza kaza kaza yana fita ya ta dauki waya ya ta sa a kunne wani ya aka yi ne na rantsi da Allah wannan wallahi ba wai maganar wasa ba ina mai rantsuwa muku da Allah wani daga cikin jami'an tsaro ya zo shi yake gara mun ga abin da yake ciki yana neman shawara ta zai yi ya ce yanzu haka malam komai yana hannuna ita ba ta san komai yana hannuna ba komai yana hannuna komai da ka sani da take yace wallahi malam yana tafin hannuna yana cikin wayata gaba daya ce amma ita ba ta sani ba yace mun taba samun sabani da ita akan irin wannan abun da muka je gidansu sai iyayenta suka fara zargina da cewa zan bata wa ƴansu suna kun san ku iyaye kuna da wannan matsalar galibi idan an kawo muku ƙara ba ku tsaya ku bi diddigi sai ku dinga zargin wanda ya kawo muku ƙarar yarku da cewa ai cin amana ta zai yi ko kuma a'a zai bata mata suna yace wallahi malam suka hayaye ko kaina da babanta da mamanta kan cewa su ba za su bani ya in zo in bata mata suna ba ina zargin yarsu da cewa tana fasikanci su ba za su yarda da wannan ba za su yi ƙara ta kaza kaza yace to a lokacin ba ni da hujja a hannu ya ce sai na janye magana sai na haƙura ya ce to wannan sai ban dama don da ba na bincikar mai take ciki ya ce to wannan sai ban dama to tun da abin yana nema ya juya laifin ya dawo kaina to dole na ni kuma in sama wa kaina mafita ya ce don haka sai na ɗauki matakai na bincike akan me take yi da wayoyinta yace sai na kama abubuwa ga sunan burjik yace yanzu ina jiran ranar da ta fashe ne ba an ce fayi za ta fashe ba to shi fayi ɗinsa in ta fashe to za a samu matsala na fata an fahimci magana so don haka wallahi ki zama mai tsoron Allah ki zama mai amana ki yi haƙuri ki daina hulɗa da matan banza da waɗanda ba sa so su ɗora mazajensu a abin nan matan mutane akan aiki mai kyau ki yi watsi da irin waɗannan matan wannan shine ni shawarar da nake ba kowace mace muna addu'a Allah ya datar da mu Allah ya mana albarka Allah ya mana muwafaka Allah ya mana agaji ya kuma yi mana taimako sati mai zuwa akwai wani ɗan albishir shi ma kuma insha Allah ta'ala shaura kuma ku cika haka ku fa haka nan kuwa dan na lura yanzu karatun nan anya dan Allah kuke zuwa kuwa komanda da sun yoyi to Allah ya kara mana ikhlasi ya sami dan Allah to amma dai abin yana nema ya zama wani alheri domin wani ne ya kara ganin abin da aka yi wancan satin shi ma yace zai kara ba da gudunmuwarsa a kawo a raba muku to don haka dai wata ta ta yi nukusani ta ji asalansa ni ba ruwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu akwai tambaya ko babu ka tambaya ko to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu